إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبشروا أبشروا يا أمة محمد بمكانة نبيكم عند ربكم عز وجل إنه محمد رسول الله إنه سيد ولد آدم إنه الذي شرح الله صدره ورفع له ذكره نعم رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيذكر عند الدخول في الإسلام ويذكر للصلاة في الأذان ويذكر قبل الصلاة عند دخول المسجد ويذكر أول الصلاة في الإقامة ويذكر آخر الصلاة في التشهد ويذكر بعد الصلاة عند الخروج من المسجد ألم تر أن الله مجد ذكره إذ يقول في الخمس المؤذن أشهدوا وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نعم إنه محمد الذي اصطفاه الله على جميع الثقلين فهو خير ولد آدم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر يحب الله ويحبه الله رواه روى مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا نعم إنه محمد الذي تكفل الله بحمايته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال إنا كفيناك المستهزئين حدد الله من يتعرض له قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم جعله الله أسوة حسنة للمؤمنين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا جعل الله طاعته سببا للرحمة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جعل الله طاعته سببا لدخول الجنة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم جعل الله معصيته سببا لدخول النار ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وجعل الله مخالفة أمره سببا للفتنة والعذاب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم جعل الله الإعراض عن أوامره أمارة أمارة على النفاق وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا اختاره الله تعالى للشفاعة العظمى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشا ثم قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وذكر الحديث ولا ترفع دعوة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على نبي حتى حتى تصلى حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه الألباني وهو أول من يستفتح الجنة رواه مسلم روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك خصه الله تعالى بنهر الكوثر والحوض المورود إنا أعطيناك الكوثر وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر على من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يتم الإيمان إلا بمحبته أكثر من النفس والمال والولد روى أحمد في مسنده عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولا تقبل عبادة إلا على طريقته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال في تمام حديث سهل السابق الذكر ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي يا أمة محمد هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وأحبوه وأطيعوه واهتدوا بهديه ودافعوا عنه وانشروا دعوته وانشروا سنته وصلوا وسلموا عليه فقد أمركم فقد أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه taken wannan hudu ba albishirinku ya al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya ja wannan hudu ba shine abin da ya samu kuka a baya wanda yanzu kuma ya samu dariya jiya alhamis 21 ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1444 da ya dace da sha biyar ga watan sha biyu na shekara ta 2022 babban kotun shari'ar musulunci a kano ta yanke hukuncin kisa ga abokin adawarmu makiyin annabinmu mahaɗincin addininmu abdul-jabbar nasiru kabara jiya aka zartar aka yanke hukunci bayan an same shi da dukkan laifuffukan da aka tuhume shi da su aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya wannan albishir ne ga dukkan masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekarar bara hankalin dukkan musulmi ya tashi saboda an taɓa mutuncin mafi darajar mutunci a wurinsu ya yi kalamai na zage-zage da cin mutunci waɗanda wannan mambari ba zai iya ambatarsu ba saboda nauyinsu muka yi ta kuka da koke-koke sai allah maɗaukakin sarki ya sa gwamnatin jihar kano ta shiga wannan zance. Allah ya saka da duk wanda ya sa hannu a cikin wannan tun daga kan gwamnan jihar Kano har zuwa dukkan wanda ya taimaka ta kowace hanya a kan wannan harka tun daga kan mukabala da titsiye har zuwa gabatar da Abdul Jabbar a gaban kotu har zuwa alkalai da lauyoyi da dukkan waɗanda suka zama shaidu na alkhairi akan wannan shari'a da ba ma da wata shari'a daga bara zuwa bana da tafi ta muhimmanci Allah ya saka musu da alkhairi sun yi iya nasu abin da ya rage shine kira da muke yi ga duk wanda sauran al'amari ya koma hannunsu tun daga ƙasa lauyoyi da alƙalai da za a iya ingiza su a tunzura su su ɗaukaka ƙara zuwa kotunan da za su iya rusa wannan shari'a har zuwa ga jami'an gwamnati waɗanda suke da maslaha ta siyasa ta kusa ko ta nesa da za a iya musu barazana ta fuskar siyasarsu a kan su san yadda za su juya aiwatar da wannan hukunci da kotu ta zartar. har zuwa gare shi shi kansa mai girma gwamnan jihar kano mai girma dr abdullahi umar ganduje wanda muka yi masa addu'ar alkhairi a baya kar ya bar wannan addu'a ta wuce ba tare da ta amfane shi ba ya ba da umarni an zartar da an aiwatar da komi cikin adalci da nutsuwa muka yi haƙuri aka yi muƙabala da shi aka ƙure shi aka kai shi gaban kotu aka titsiye shi aka kuma yi shari'a cikin nutsuwa ba tare da mun ɗaga hankali ba har kotu ta gama aikinta a cikin kusan shekara guda ta kuma same shi da laifi watanni shida da aka yi ana wannan shari'a watanni goma sha takwas da aka yi tun daga watan yuni na shekara ta 2021 har zuwa yanzu mun yi iya haƙuri kuma mun yi iya juriya kuma muna da kyakkyawar fata da shaida akan mai girma gwamna wanda yanzu ƙwallon ya koma hannunsa ba wani da yake da doka a hannunsa a yanzu nazartar da wannan hukunci sai gwamnan jihar kano shi da kansa ya mai girma gwamnan jihar kano idan wannan shari'a aka gabatar da ita a gabanka kamar yadda baka yi taraddadi ba wajen ɗauko wannan magana tun daga farkonta har zuwa yanzu kamar yadda muke maka kyakkyawan zaton ba za ka yi taraddadi ba akan imaninka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cika aikinka a matsayinka na wakilar na wakilin al'ummarsa ka zartar da wannan hukunci akan abdul jabbar ba ma so ya ci gaba da rayuwa a wannan duniya yana shan iska bayan ya zagi annabinmu ya je can ya kai kanka ko a aika shi zuwa wurin allan da ya zagi annabinsa wannan shine abin da ya rage a gare ka matukar lauyoyi da alkalai sun ji tsoron allah kamar yadda da yawa daga cikinsu suka yi abin alasan barka suka yi biris da shi ba su kare shi ba akan wannan shari'a mai haɗari wadda ta shafi immal jannatu wa immal nar wadda ta shafi immal islamu wa immal kufur da yawa daga cikin lauyoyi sun yi rawar gani wajen ganin sun kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallam har zuwa ƙarshe abdul jabbar har zuwa lokacin da za a yanke masa hukunci ya yarda da cewa an gama yi masa hukunci don haka ya ce a zartar da hukunci a kansa haka shi ya faɗa da kansa ya ce a zartar don wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ba abin da za a yi da ya wuce wannan da musulmi zai ji daɗi muna kuma jiran mutanen nan waɗanda suke wakilan kafirai da kafirci a duniya abokan gabanmu abokan gaban annabinmu ko da waɗanda suke furta ƙaryar sun yi imani da annabinmu ne da addininmu waɗanda suke wakilai na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ko na waje ko na ciki waɗanda za su fito a yanzu suna hayaniya da holoko a kan kar a zartar da wannan hukunci dukkan abin da ya kamata abi na due process of law ba abin da ba a yi ba duk wanda yake so ya bar addini ko dama ba a ciki yake ba yake so ya nuna kansa to ya fito ya tsoma bakinsa mai wari ya ce kar a zartar da wannan hukunci da haka ne liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib da haka Allah zai bayyana mana su wane ne kazamai a cikin mu waɗanda ta yiwu mun ɗauka musulmi ne ba za mu gane musuluncin ka ba da gaske in dai kana da stake a cikin wannan al'amari sai mun ga wace gudumawa za ka bayar wajen zartar da aiwatar da wannan hukunci ba wajen kawo koma baya ko cikas a kansa ba Allah Ubangiji ka nuna mana masu imani da gaske ka kuma bayyana mana munafukai da kafirai na gaskiya wannan hudu ba tana cewa da mu ne wai me yasa aka ji muryar mu ta yi yawa aka ga bakunanmu da zukatanmu sun haɗu aka ga kuma gangan jikinmu gaba ɗaya ya raurawa a kan wannan al'amari wane ne annabi muhammad ɗin nan sallallahu alaihi wasallam bari in tuna muku wane ne shi da ya cancanci mu ta wannan magana a kansa mu al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai mana wata baiwa sama da baiwar da Allah ya bamu shi ba shine Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan bil adama Allah ya yi masu daraja a baya da yawa kuma Allah zai ci gaba da yin masu daraja amma da ɗai Allah bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai taɓa yin irinsa ba shi ne wannan da Allah ya buɗe ƙirjinsa ya kuma ɗaukaka darajarsa ya kuma ɗaukaka ambatonsa ya zama duk da yawan maƙiyansa babu wanda aka fi ambatonsa a duniya irinsa ba za ka shiga musulunci ba sai ka ambace shi ba za a yi sallah ba a kowace rana kowace sallah sai an ambaci sunansa ba za a shiga masallaci ba sai an ambaci sunansa wajen salati gare shi ba za a fita daga masallacin ba sai an ambaci sunansa wajen salati a gare shi ba za a buɗe sallah ba sai an ambace shi cikin ikama ba za a rufe sallar ba sai an ambace shi cikin tahiya assalamu alaika ayyuhan nabi shi ne wannan annabin fa wanda Allah ya ɗaukaka shi akan dukkan halittu gaba ɗaya shi da kansa ya ce ni ne shugaban dukkan ɗan adam ba ina faɗa muku don alfahari ba ne mun yarda kai ne shugaban dukkan bil'adama kuma baka alfahari shine wanda yake kaunar Allah sama da duk wani mai kaunar Allah shine wanda Allah yake kaunarsa sama da dukkan wanda Allah yake kauna annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce ni din nan Allah ya rike ni a matsayin badadayi kamar yadda ya rike annabi Ibrahimu a matsayin badadayi mafi girman daraja ta kauna kenan wanda ba a kawo kamar ta balle a wuce ta shi ne muhammadun nan sallallahu alaihi wasallam da allah ke taran faɗan da za a yi da shi ya ce da shi ake yi allah ya ce wallahu ya asimuka minan nas allah shi ne mai tsare ka mai kare lafiyarka da mutuncinka daga mutane shi ne wanda allah ya ce hakika mumun taran maka faɗa akan masu maka izgili shi ne wannan da allah ya ce a kansa duk wanda ya nemi tozarta ka shine tozartacce shine wanda Allah ya yi barazana ta gaskiya akan dukkan wanda ya cutar da shi ko a gangan jiki ko a mutunci ko yana nan ko baya nan ko a gabansa ko a bayan idonsa ko yana da rai ko bayan wafatinsa da cewa zai samu azaba mai raɗaɗi tun a duniya balle kuma na lahira wallazina yu'zuna rasulallah lahum azabun alim shi da wanda Allah ya sanya shi ya zama hanya ta abin koyi ga dukkan muminai dukkan abin da yayi daidai ne bai taba yin ba daidai ba dukkan abin da ya faɗa daidai ne bai taba faɗar ba daidai ba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shine wanda Allah ya sanya yi masa biyayya ta zama hanya ce ta samun rahama a wurin Allah Allah ya ce wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun shine wanda Allah ya sanya yi mata biyayya hanya ce ta samun aljanna duk wanda ya bi shi ya kama tafarkin shiga aljanna duk wanda ya saba masa ya kama tafarkin shiga wuta ko shi wane ne kuma kowa ya bi waccan hanyar ta wuta ce in ba hanyarsa ba ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين shine wanda Allah ya sanya dukkan wanda ya saba ma hanyarsa to ɗaya daga cikin masu jawo fitina ne a duniya Allah ya ce hanyar saba mata hanya ce ta kawo fitina da bala'i a duniya falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim shi ne wanda Allah ya ce idan an juya masa baya to an zama munafiki idan kuma aka fuskance shi to an zama mumini Allah ya zaɓe shi shi kaɗai daga cikin dukkan annabawa ya ba shi a shafa'atul uzma wanda su ma annabawan albarkacinta za su ci shi ne wanda ba a yin addu'a Allah ya amsa sai an haɗa da sunansa ba a kiran Allah Allah ya saurara sai an yi salati da salama zuwa gare shi shine wanda zai ceci dukkan mabiyansa da al'umman duniya gaba ɗaya su ci albarkacinsa ta hanyar ƙwanƙwasa ƙofar aljanna a buɗe kafin kowa ya samu shiga ya ce ni ne farkon wanda zai ƙwanƙwasa ƙofar aljanna kuma ba za a buɗe ƙofar aljanna ba sai na zo shine wanda Allah ya bashi tafkin haudi a kofar aljanna ya ba shi tafkin alkausara a cikin aljanna ba wanda ya sha ba wanda zai sha sai wanda ya bi shi shine wanda imani baya cika sai an kaunace shi sama da yadda mutum ke kaunar kansa sama da yadda mutum ke kaunar dukiyarsa sama da yadda mutum ke kaunar masoyansa cikin iyaye da 'ya'ya shine wannan da ya zama wato Allah ba zai karɓi ibadar kowa ba sai idan ta hanyar shiriyarsa da koyarwarsa shi ne wanda ya ce duk wanda ya aikata aikin da ban sa shi ba to wannan aiki an mayar masa ba za a karɓa ba shi ne kuma wanda ya ce duk wanda ya ƙirƙiri wata hanya daban ta shiriya ce ya ɗauka alhali ba tawa ba to wannan ba za a karɓa ba kuma ranar kiyama zai yi asara kuma yana cikin waɗanda zan kore su ya ce a ranar kiyama za a gabato da waɗansu mutane in ɗauka nawa ne ina kiransu sai a ce waɗannan sun canza addini bayan ka sai shi ya ce a kora su a kora su ya ku al'umman muhammad sallallahu alaihi wa sallama albishirinku ƙarshen maƙiyin annabinku ya zo wannan somin taɓi ne akan sauran maƙiya annabinku haƙiƙa allah ya yi gaskiya inna sha ne aka huwal abtar hakika Allah ya yi gaskiya inna kafaina kal mustahzi'in hakika Allah ya yi gaskiya wallahu ya'simuka minan nas ku yi biyayya ga wannan annabi kun tsira ku kaunaci wannan annabi kun rabauta ku yi da'a ga wannan annabi kun shiriya ku kuma bi shiriyar wannan annabi kun daidaita ku kuma watsa da'awarsa kun watsa daidai ku kuma taimaki sunnarsa kun taimaki mafi alkhairin abin da za ku taimaka ku kuma cika da yawan salati da salama ga fiyayyen halitta annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin aiki ne da allah da kansa ke yi mala'ikunsa makusanta ke yi duk mumini na gaskiya ma zai yi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم ارض عنهم أجمعين وارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب دينك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك اللهم إنا نسألك حب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع راية السنة يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والسنة يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم اخذل الكفرة والمشركين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أزواجنا وأهلنا وبارك لهم فينا اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا اللهم سلمنا اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا إليك اللهم اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يرضيك عنا اللهم ارزقنا العمل الصالح الذي يقربنا إليك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا لله قانتين